آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان فإنه من الواجب على كل عبد طلب الهداية والتوفيق للحق ويتحتم على المسلم أن يستعين بالله في سلوك الصراط المستقيم وهو الصراط الواضح وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته وهو معرفة الحق والأمل به وما هذا الصراط إلا كتاب الله وقرآنه الذي فيه شفاء لمرضى الأخلاق ومرضى النفوس الذي فيه القوانين الكافلة لسعادة الفرد والجماعة لسعادة الدنيا والآخرة قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إخوة الإيمان القيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما وما تكون العبادة عباده إلا إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله تعالى وهما شرطي قبول العمل عند الله فقد قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين طريق الله المستقيم طريق بين طريقتين وصار الناس فيه ثلاثة أصناف صنف تعلم الدين من ينبوعه الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بما تعلمه فاتخذ القرآن أستاذه في العلم وإمامه في العمل فهذا فلك صراط الله المستقيم وصنف تعلم الدين وترك الأمل جانبا يقول الخير ولا يعمل به ويأمر بالخير وينسى نفسه فهذا سبيل المغضوب عليهم متشبه باليهود وصنف عمل على جهالة وهوى فتراه يعبد الله بما لم يشرعه ويتقرب إليه ببدع ومنكرات فهذا سبيل الضالين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا من النصارى وأشباههم فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال وأبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تعهدنا فما تعهد إلينا فقال إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه الإمام أبو داود والترمذي إخوة الإيمان أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala. muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah mai girma da buwaya ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya isa ya batar da shi hakanan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi ina shaida lallai babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawansa ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkin annabi da sahabbai daga nan har tashin alkiyama bayan haka ya ƴan uwana musulmi a wannan yini namu na juma'a yau muna goma sha hudu ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1445 a ƙidayen miladiya yau ashirin da tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. wannan khutuba za ta yi magana ne akan hanya madaidaiciya ya wajaba akan kowane musulmi ko kuma akan kowane mutum ya ta roƙon Allah subhanahu wata'ala akan Allah ya datar da shi ya shiryatar da shi zuwa ga hanya ta gaskiya shi ko musulmi ya wajaba a gare shi ya ta neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a kan Allah ya nuna mishi hanya madaidaiciya ta farki mai ƙaƙƙe Allah ya taimake shi ya iya bin wannan hanya ya doge a kanta ya rayu a kanta ya mutu a kanta musulmi ya wajaba a gare shi ya ta neman taimakon Allah kada ya wadatu da iliminsa kada ya wadatu da wayensa ko hangen nesansa ballantana dukiyarsa ko nasabarsa ko tunƙaho da na fito daga yanki kaza ko gari kaza ko wani abu mai kama da haka duk ka kyale wannan a gefe abin da ya wajaba a kanka kai ta marere ce ma Allah subhanahu wata'ala ne kana roƙon Allah ka tabbatar da ni akan hanya madaidaiciya Allah ka ɗora ni akan tafarki madaidaici Allah ka ɗora ni akan gaskiya in gane ta kuma in aiki da ita shine malamai da suke bayani akan cewa me ake nufi da as-siratul mustaqim suka ce abin da ake nufi ita ce at-tariqul wadih wato hanya wacce take tar wacce take babu wani kumbiya kumbiya a ciki babu wani matse matse a ciki babu rufa rufa a ciki hanya ce tar tar din ta gata nan qur'ani ne za a yi bayani sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ne za a yi bayani tafarkin magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in su ne za a yi bayani to wannan ita ce hanyar miƙaƙiya ita ce da hanyar da take babu wata rufa-rufa a ciki babu wani abin da za a keɓe waɗansu mutane a gaya musu daban amma in an fito kuma a faɗi wani abu daban hanyar addinin musulunci bai san wannan ba wannan hanyar ɓatattu ne hanyar halakakku ne hanyar taɓaɓu ne Allah ka tsare mu da haka hanya madaidaiciya ita ce wannan hanya faratar miƙaƙiya wacce idan an bi ta takan sadar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta sadar da shi zuwa ga aljannan Allah mene ake nufi da haka shine mutum ya san gaskiya kuma ya aiki da shi abubuwa guda biyu ne ya san gaskiya kuma ya aiki da shi akwai wanda zai san gaskiya amma a haramta masa aiki da gaskiya akwai wanda kuma yana ta aiki yana ganin kaman yana aiki da gaskiya ne to shedan kuma ya shigo ya caccakuɗa mishi wannan gaskiyan da karerai sai yana bin tafarkin da a fahimtar shi kaman gaskiya ne amma ya ɗora bin hanyar gaskiyan akan jahilci sai shedan ya zo kuma sai ya ɓata mishi hanya to shi yasa sai mutum ya ta neman taimakon Allah yana addu'a akan Allah ka shiryatar da ni tafarki madaidaici Allah ka dora ni akan hanya madaidaiciya Allah ka rayar da ni akan ta makalkale mata ilzimce ta rayu akan ta mutu akan ta gobe kiyama Allah ya ta da kai a tutan waɗanda suka bi as-sirat al-mustaqim wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah haka in aljanna suke faɗi a duniya ba mu zamza mu iya shari'a ba baicin gamtakatar din Allah subhanahu wataala da ya shiryatar da mu ya dora mu akan daidai to idan ana magana akan as-siratul mustaqim ana fa batu ne akan alqur'ani mai girma littafin Allah subhanahu wata'ala wanda wanda ya lizimce shi ya rungume shi ya makalkale shi to zai samu waraka na dukka cututtuka na miyagun ɗabi'u duk wata cuta da ka sani na ɗabi'a wacce ran ɗan adam ba ta so ran ɗan adam tana Allah wadai da ita to wanda ya rike alqur'ani mai girma haƙiƙanin rukon da ya dace to zai warke daga irin wannan cuta haka nan kuma alƙur'ani mai girma fa shine waraka daga cututtuka na zukata waɗanda yake sun samo asali da kafirci da shirka da zindiƙanci da munafinci da sauran miyagun cututtuka irin na zuciya duk alƙur'ani mai girma yana magance su ga wanda ya rungume shi alƙur'ani mai girma fa shine wannan ɗaya-ɗayan littafi wanda yake cike yake kintse da shiryatar da ɗaiɗaiku da kuma jama'a daban-daban ko a kai kaɗai idan ka bi shi za ka samu shirya hakanan jama'a da ƙungiyoyi idan suka bi alƙur'ani mai girma za su samu shirya daga Allah subhanahu wata'ala hakan kuma zai fizge su zai ja su zuwa ga cin nasarar duniya da na lahira shi yasa a cikin alƙur'ani mai girma Allah yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bauta maka kuma kai kadai muke neman taimakonka sai bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim to ya Allah tunda kai kadai muke bauta maka muke neman taimakonka to ya Allah ka shiryatar da mu ta farki madidici ya Allah ka dora mu akan hanya miƙaƙiya nagartacciya wannan addu'a ita ce sirrin fatihatul kitabi gabaki daya duk abin da aka kawo kafin ihdinas siratal mustaqim to ana ainihin wato jinjina ne ga Allah da godiya ga Allah da kuma baiwa Allah subhanahu wataala abin da ya cancance shi saboda kana da wata bukatuwa a gurin Allah ita ce ihdinas siratal mustaqim haka nan duk abin da yazo bayan wannan ƙara haskakawa ne akan as-siratal mustaqim shine kake fadin siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin da haka ainihin madaran saƙon da ke cikin fatihatul kitab shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim to yana da kyau mu fahimci cewa fa ita ibada da neman taimakon Allah waɗannan abubuwa guda biyu su ne suke gadar da cin nasarar duniya da na lahira su ne suke gadar da cin nasara na dindindin cin nasarar da yake babu wata halaka bayanta cin nasarar da yake babu wata nadama bayanta cin nasarar da yake babu wani wato ainihin damuwa da zai biyo bayanta hakanan haɗa waɗannan abubuwa guda biyu a bauta ma Allah ana mai neman taimakon Allah akan shari'a da tabbata akan shari'a to wannan ne zai kubutar da ɗan adam daga dukkan sharri na sarari da na ɓoye hakanan kuma mu sani cewa fa babu yadda za a yi ibada a kira ta ibada duk iya yadda ta kai da kyanta a ido har sai in an karɓo ta ne daga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk iya abin da kake gani kamar ibada ne a ido in ka kalle ta a gurguje zaka ce kai wannan aiki ne mai kyau to idan dai ba daga hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka karɓo ba wannan ba ta zama ibada tana iya ɗaukan wata suna koma bayan ibada tana iya ɗaukan sunan holewa tana iya ɗaukan sunan shiririta tana iya ɗaukan sunan barna tana iya ɗaukan sunan bid'a wani lokaci ma za ta ɗauki sunan kafirci amma in daga annabi ne aka karɓo ta to wannan a gaban Allah za ka bugi kirfi ka ce ya Allah wannan aikin daga hannun manzon Allah aka karbo to da ka na ɗauke ta a matsayin ibada shi yasa Allah subhanahu wata'ala yana faɗi a cikin alqur'ani wa man kana yarju liqa'a rabbih duk wanda ke kwaɗayin saduwa da Allah saduwa ce kyau falyamal amalan salihan Allah subhanahu wata'ala ce to lalle ya aikata aiki mai kyau wala yushrik bi ibadati rabbi ahada kuma kada ya shirka da Allah komin kankantansa a cikin wannan aikin da wannan sai malamai suka ce wannan aya ta tattara sharaɗan karɓan aiki guda biyu duk aikin da za ka yi a duniya sai ya cika waɗannan sharaɗai guda biyu idan aiki da ya cika waɗannan sharaɗai guda biyu ba Allah ba zai karɓa ba kamar yadda wannan aya ta tabbatar al-imam ibn kafir da yake fassara wannan aya sai ya ce wa hazani kaga waɗannan abubuwa guda biyu rukuna al-amal al-mutaqabbal su ne rukunnan aikin da Allah zai karɓa menene su ya ce labudda an ya kuna khalisan lillahi babu makawa ne aiki ya zama an yi Allah ne tunda ya ce fale amal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada da haka dole ne duk aikin da za a yi shi a duniya na alkhairi dole ne a nufaci Allah a tsarkake shi ga Allah duk aikin da ka yi a duniya kana fatan ka ci amfaninsa daga lokacin da ka zo mutuwa zuwa gaba to wannan aiki shine aikin da ake kira aikin Allah kenan idan ka yi aikin alkhairi kana fatan in na zo mutuwa mutu da imani to aikin alkhairi kenan ikhlasi kenan in kai aikin alkhairi kana fatan Allah ka taimake ni in cika da la ilaha illallah to ya zama ikhlasi kenan in kai aikin alkhairi kana fatan Allah ka sanya mala'ikun rahama ne za su sako mini yayin mutuwa na aikin nan akwai ikhlasi hakanan in kai aiki kana fatan ya Allah in na shiga kabari ka taimake ni iya mai da jawabi da za a yi mani to ikhlasi kenan ya Allah in na shiga cikin kabari Allah ka tsima ka tsamar da ni daga azaban kabari shi yasa ne wannan aikin ikhlasi kenan ko ya Allah ka sada ni da mala'ikun rama cikin kabari ikhlasi kenan ko kuma kai aiki ka ce ya Allah gobe kiyama ina son gani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ikhlasi kenan ko kuma ka ce ya Allah ne aiki ne don in shiga aljanna ko ya Allah ne aikin nan ne don in kubuta daga wuta to duka waɗannan misalai ne na ikhlasi ma'ana dai duk aikin da za ka yi ka nufaci cin amfaninsa daga lokacin mutuwanka zuwa gaba to shi ake kira ikhlasi amma duk aikin da za ka yi na alkhairi kana fatan ka ci gajiyan wannan aikin shine manufarka daga lokacin da ka yi aikin jim kaɗan kafin mutuwanka to shine aikin da babu ikhlasi a ciki shi ne aikin da babu ikhlasi a ciki da haka in kai aiki kana neman a yabe ka yanzu ne kake so ka ni ka samu roman aikin ba ikhlasi ko kana neman kuɗi ko mulki ko wani abu babu ikhlasi to aikin duk da kai shi babu ikhlasi Allah bai karɓa ba to sharadi na biyu shine sai ce ya kasance sawaban ala shari'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan fali amal amalan salihan kai aiki aiki mai kyau ne aiki mai kyau shine aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya karanta duk iyakan aiki a ido in ba manzon Allah ya karantar da shi ba to wannan ba aiki mai kyau bane sai dai kamar yadda na faɗi a baya yana iya zama kafirci ma yana iya zama bid'a yana iya zama sabo yana iya zama shiriri ta yana iya zama rudu da da hauragiya to idan mun fahimci wannan da kyau sai mu fahimci cewa ashe hanyar Allah madaidaiciya wato hanya ce wacce take tsakankanin hanyoyi guda biyu ita tana tsakiya domin khairul umuri awsaquha haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ita tana tsakiya amma akwai waɗansu hanyoyi a gefe hanya ta farko ita ce hanyan ko kuma ita hanyar Allah dai kamar yadda muka bayaninta ita ce wanda ko kuma wanda ya bi ta shine wanda ya koyi addinin nan daga maɓuɓɓugan shi tsarkaka guda biyu ya koyi addini daga Qur'ani ya koyi addini daga sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta karkashin fahimtar magabata na kwarai wannan sharaɗai guda uku kenan ka koyi ka koyi addini daga qur'ani da sunna a karkashin wani sharaɗi hanyar magabata na kwarai saboda Allah ya ce subhanahu wata'ala wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda duk wanda ya saba matafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga manzon Allah ya fito a ciki min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta riga ta bayyana alqur'ani mai girma shine shari'a to da ka ga qur'ani ga sunna sai ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kuma ya kibin tafarkin mummunai su wane ne mummunan da Allah ke nufi su ne wanda manzon Allah cikin hadisi ya ce khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum tafarki madaidaici mafi alkhairin karnoni shine karnin da nake ciki shi da sahabbai kenan sannan masu biye musu tabi'ai sannan masu biye musu tabi'u tabi'i daga nan an ja layi duk abin da bai zama shari'a a wannan lokacin ba to ba shari'an Allah da manzon sa bane to shine wannan aya ta kawo wa man yushaqiqir rasul duk wanda ya saba wa manzon Allah min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shiryan qur'ani ta zo masa wa yace da ghayra sabilil mu'minin ya kidin tafarkin mummunai na gaskiya sai Allah ya ce nuwallihi ma tawalla za mu jibinta mishi wahalan da ya jibinta makansa wa nuslihi jahannama daga ƙarshe za mu kone shi da wutan jahannama wa sa'at masira kir a ce mutum ya gama rayuwar duniya kuma makoman shi ta zama wutan jahannama so da haka qur'ani da sunna a ƙarƙashin fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'ai tabi'in shikenan magana duk wani wanda ya zo bayan wannan to abin da ya kawo ko dai ya zama kafirci ko ya zama bid'a ko ya zama shiririta da rudani kamar irin bid'o'in maulidi da ake yi kamar yadda yake na san a shekaru daban-daban mun ta bayani akan maulidi cewa da masu yi da wanda ba sa yi duk an yi ittifaki cewa a karni na hudu ne aka kirkiro maulidi babu shi a karni na farko karnin annabi da sahabbai babu shi a karni na biyu karnin tabi'ai babu shi a karni na uku karnin tabi'u tabi'in sai a karni na hudu ne a cikin abin nan abin nan menene sunan su masu bin fatimiyun masu bin addinin shi'a anan ne suka fara kirkirowa suka kirkiro maulidi guda biyar maulidin annabi maulidin aliyu maulidin hassan da hussein maulidin sarkin da ke wannan zamanin a lokacin aka kirkiro su to ta ya zai zama addini bayan sai bayan wucewan annabi shekara ɗari uku da kusan hamsin da wani abu sannan aka kirkiro shi Allah ka shiryatar da mu to da aka tafarki madaidaici shine wannan to a tsakankanin shi kuma kamar da muke cewa akwai hanyoyi guda biyu akwai hanyar wanda yake yayi zurfin ilimi a cikin addinin nan ya gane fari da bakin addinin ya gane gaskiyan addinin amma ya yi watsi da aiki da shari'an addini saboda a hanyar akwai samun kuɗi a ciki a hanyar akwai samun suna da matsayi da girma a ciki in ka zo wurin duk za a yi tsaye in kana tafiya za a kwashe maka takalma in kai magana sai dai a ce alagafa malam ba a hannu da kai saboda girman ka to mutum ya gane gaskiyan nan amma waɗannan abubuwan na roman duniya da yake samu ya sa ba zai iya yi ba sai ya watsi da gaskiyan to wannan ya kama hanya irin hanyoyin yahudu wanda Allah subhanahu wata'ala ya fushi da su sune kuma ghairul maghdubi alaihim da Allah subhanahu wata'ala ya kawo a ƙarshen suratul fatiha fil kitab yahudu sun san gaskiya ba ba sani bane amma sun san ki aiki da gaskiya ne dalilin suna tare da su wani lokaci hasada hasada min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq hassada ce kawai wani lokaci kuma suna son su ba mummune haushi ne inna man najwa min ash-shaytani li yahzuna allazina amanu sai su ce wallahi ba za mu yi ba mun gane kaza ne amma ba za a yi ba mun gane kaza ba kyau amma sai mun yi saboda me saboda a kusata waɗansu a ba su haushi suna dai da dalilan su ire-iren nasu wannan ya sanya yahud Allah ya fushi da su to duk wanda ya san gaskiya yake aiki da gaskiya shi ma haka nan Allah subhanahu wataala zai fushi da shi zai kuma la'ance shi kuma yana mishi tattalin azaban gidan lahira idan ya koma ga Allah Allah ka tsare mu daga wannan mummunan hanya sannan a tsayen gefen kuma akwai tafarkin waɗanda suke bauta su suna aiki da gaskiya amma fa akan jahilci su waɗancan sun san gaskiyan amma sun ki aikin amma su waɗannan suna aiki tukuru amma akan jahilci su ba wani ilimi ne ke tantance musu ba ba maganan ina manzon Allah ya yi ko bai yi bane ba shi ke tantance musu ba magana ne kawai haka muka ga dama haka muka gada haka muke fahimtan za a yi to ta ya ma za a yi a ce ba za a yi kaza ba ta ya za a yi a ce kaza ta ya za a yi a ce kaza ai ta hararo waɗansu abubuwa to kawai akai suke gina addini to su kuma irin waɗannan su ne ɓatattu kamar kirista da makamantansu suna aiki tukuru amma aikin banza su ne allazina balla sa'ihum fil hayati dunya da qur'ani ya kawo wanda aikin su ya tarwatsa ya lalace tun a rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma su suna nan suna tunanin wai muna kyautata aiki amma Allah ga Allah ya riga ya tarwatsa aikin aikin ba shi da kima a wurin Allah bal ma Allah na fushi da masu irin wannan aikin amma su suna nan suna tuciyan cewa ai mu ne na Allah ai muna aiki ka muna kokari muna kokari ai mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza to ya jama'a musulmi sai mun yi taka tsantsan mun nisanci duka waɗannan tafarki guda biyu mun tsaya a tafarkin Allah subhanahu wata'ala kuma ga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda babban sahabi al-Irbad bin Sariya shi yake gaya mana cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana wa'azi wa'azi mai shiga jiki mau'izatan baligha wa'azi mai shiga jiki mai kama zuciya mai dukan zukata mai kama kwakwalwa kware da gaske a wata ma riwaya aka ce sahabbai suka ta kuka a wannan lokaci suka ta kuka kuka kawai suke yi yace zarifat min hal uyun idanuwa suna zubar da hawaye sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wajilat min hal qulub zukata kin girgiza sun razana saboda irin wannan wa'azi da manzon Allah yi sai wani mai tambaya ce kai ya manzon Allah wai wannan wa'azin dai ko dai kana ban kwana da mu ne kana son ka karkare mana komi yanzu kana son ka dora mu akan wata turba wanda yake in an riga an tsaye akan ta babu gudu babu ja da baya to in dai haka ne kuwa kana ban kwana da mu ne to ya manzon Allah fama ta'ahidu ilaina menene alƙawarin da zaka yi mana wani alƙawari zamu kulla da kai wanda ba za mu rabu akan wannan alƙawarin ba daga nan har gaban Allah subhanahu wataala ka gaya mana wani saƙo wanda shine tsakankanin mu da kai alƙawarin mu wanda a gaban Allah ne za a fito da wannan alƙawarin a ga an yi ko ba a yi ba to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jawo hankalinsu akan biyayya ga shugabanni da kyakkyawan sauraro da kyakkyawan yin da'a ko da wanda kake ganin shugaban kaskantacce ne a wurinka kana ganin bai kai ka daraja ba bai kai ka kima bai kai ka kuɗi ba gidansu ba kai gidanku ba garinsu ba kai garinku ba mulkinsu da matsayinsu bai kai irin naku ba annabi ya ce in dai ya zama shugaba to shikenan a hakuri kawai a miƙa mishi wuya a yi mishi da'a kai manzon Allah dai bai shiru da bakinsa ba har sai da ya ce musu fa innahu man ya'ish minkum ya jama'a musulmi alkawari ne fasike da annabi da sahabbai da mu kuma gabaki daya duk wanda rayuwa ce mishi tsawo a cikin ku fa sai raktilafan kafiran zai ga sabani tsayawa zai ga kirkirarrun abubuwa da bid'o'i da kirkire kirkire kuma kowa zai zo da nashi ya ce ina yin wannan ne don in kusanci Allah to da annabi ya san abin nan zai yawa kowane kare da doki zai zo da nashi yace nashi ne gaskiya kowane ɗan kwalkwali zai zo da nashi ce nashi ne gaskiya kowane ɗan acaɓa zai caɓa nashi ce nashi ne gaskiya to ba zai yi kenan ka ƙididdige hanyoyin ɓata ba hanyoyin ɓata Allah kaɗai san iyakansu in yau ka yi maganan guda ɗari gobe za ka ga na ɗari da ɗaya da biyu da uku har ya zuwa ɗari da goma jini ma za ka ga hanyar ɓata daga nan kuma har tashin alƙiyama kai akwai ma waɗanda suke ƙaryan annabta ai manzon Allah ce kafin kiyama ta tashi sai an samu mutum talatin kowa yana ƙaryan cewa shi ma annabi ne to sai annabi ya gaya musu wata ƙa'ida guda ɗaya kawai in ka rike wannan ƙa'idar ka huta sai ce amma abin da nake fata da ku fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina ku riƙo ƙamƙam da shari'ata da kuma shari'an waɗannan halifofin nawa al-mahdiyina shiryayu masu shiryatarwa annabi ce abu alaiha bin nawajibi ka sa mata wannan ka ka taune su sai ya ce wa iyyakum muhdathatil umur ahir ɗinku duk inda aka kai aka komo aka zo maka da wani abu in dai annabi bai yi shi ba sahabbai ba san shi ba abubakar da umar da usman da aliyu ba san shi ba addini bane shine wa iyyakum muhdathatil umur a hirdanku da fararrun al'amura kirkirarrun al'amura fa inna kulla muhdathatin bid'a manzon Allah ce duk wani abin da aka faro bayan na wuce bayan sahabban nan guda hudu sun wuce to bid'a ce wa kullu bid'atin balala kuma kowace irin bata tana cikin wuta da haka ya jama'a mita ka tsantsan mu tsaya akan tafarkin Allah da sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallama tafarki madaidaici hanya ne kakkiya wacce take babu duhu a ciki sai dai haske babu karkata sai dai miƙewa babu bata sai dai shari'a hanya ce wacce take idan an bi ta wallahi za ta sadar da kai zuwa ga Allah za ta sadar da kai zuwa ga aljannan Allah da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama makoman ku zai zama daya amma kolewa da sharholiya da iskanci da rashin mutunci musamman irin maulidin da ake a wannan karan wanda yake akwai kofofin kafirci yawa a ciki wannan ana maka batun ne ma wai irin maulidin da ake a da wanda yake daga karatun diwani sai addu'a sai wai shine fa bid'a fa to amma ne yanzu wannan ma ma sai tsaya ma yana ma yana maka bayani a dubu wata a ce ga karuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai kafircin da ya wuce wannan a duniya jama'a ko kai yanzu a dube ka ce ga karuwan babanka waye zai so don Allah ce ga karuwan baban shi ko masallacin da kuke kira ce ga kake sallah ce ga karuwan limamu zai sa dubo ta ce ita ce karuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko humisawa ɗan luwaɗin annabi sallallahu alaihi wasallam irin abin nan dai da Abdul Jabbar ya tabari a Kano cewa annabi yakan keɓe da wata ya je waye kaza ya kaza ya kaza wai annabi yana kaza irin wa'annan kalmomin to duk a cikin aqidan aka samu su ga humisawan manzon Allah sallallahu alaihi ga karuwan manzon Allah ga ƴan daudin manzon Allah ga ƴan waye na manzon Allah akwai raini da walakancin da ya wuce wannan jama'a da maza da mata su cakudu su yi rawa su yi kiɗa akwai sharrin da ya wuce wannan kuma a ce maka wai addini ake amma shugabannin kiristoci wanda Allah ya ce mana faqatulu a'immatal kufri innahum la imana lahum ko innahum la imana lahum la'allahum yantahun wanda Allah ya ce a yake su wayan su ne suke zuwa suke taimakon ka wayan kana maulidi kana jiran sai wani ya zo ya ce maka walantar ba an kal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum duk addinin da ka zo sai kirista pastor da rabaran da fada fada sun zo suna taimakon ka har suna ba da taimakon kuɗi da su ake taron maulidi ai kaza ai kaza ai kaza don Allah kana jiran sai wani ya zo ya ce maka Qur'ani ya ce kirista da Yahudu ba za su yarda da kai ba sai ka bi tafarkin su kana jiran sai wani ya zo ya ga maka wannan a zo a ɗauko badujala wanda yake a littattafan fiqihun mu ma suna cewa wanda ya ɗaura janjani ya kafirta saboda sadan kafirai ne to yanzu ga badujala na coci ga zanzami na coci na rantse da Allah har cross ana sawa ana faɗin irin tacen tacen kirista da ake yi to duk yanzu wannan wai kai kana nan kana ganin a'a wallahi wannan da ya kawai da ana musu azabi ne ana musu sharri Allah ka shirya da mu ta farki madalici اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم امنا في اوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك